الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سرائك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wata'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahul bukhari muna fatan Allah muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lafiya alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama alhamdulillahi bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya mana arzikin zuwa wannan hutu na azumi wanda aka gudanar da wannan ibada ta azumi da karance-karance kuma Allah cikin ikonsa da hikimarsa da baiwarsa ya yi mana arzikin dawowa don ci gaba da wannan karatu muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka muna roƙon Allah yadda muka dawo dinnan Allah ya ba mu sabati kuma Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara alhamdulillah kafin mu tafi hutu na sallah ma'ana ko hutu na azumi mun kwana a kitabul hajji kuma a babu fadli makkata wa bunyana ko wa bunyanita باب فضل مكة وبنيانها كتاب الحج أباب فضلا مكة درجة الله تبارك وتعالى يوم مكة وأن أنت لا farkon karatun ko farkon babin an yi magana akan Allah tabaraka wa ta'ala cikin baiwarsa da hikimarsa yakan fifita wani jinsi akan jinsi ma'ana ko jinsi sashensa da sashi akan sashi in ana maganar mutane jinsin mutane Allah tabaraka wata'ala fifita wasu akan wasu haka ma in ana maganar dabbobi wasu Allah fifita sashensu akan sashi wurare ma haka waƙutta ma haka duk wannan bayani ya gabata to nan ne babu fadli makkata wa bunyaniha babin fadalan makka ma'ana darajar da Allah tabaraka wata'ala ya keɓanci makka da ita ya fifita ta wa bunyaniha da kuma girma da darajar bunyaniha gine-ginenta in an tuna aka ce to shi dai cikin babin gabaki ɗaya babu abin da ke magana akan fadalar gini na makka gine-ginen makka amma dai akwai maganar ka'aba ita da yake ka'aba ita ce asalin makkat to ginin ta kama ginin makkan ne gaba ɗaya ginin ka'aba ginin makkan ne gaba ɗaya don ita ka'aba ita ce tushe ita ce asali an gina ka'aba tun ba ita makkat an gina ka'aba tun ba makka to saboda haka sai zan ginin ka'aba watan kamar ginin makkan ne gaba ke da to saboda haka in karanta ayoyi waɗanda imam bukhari ya gabatar sannan kuma ina jin mun karanta kamar riwayoyi guda uku ne aka karanta ko biyu ina jin riwayoyi biyu ne aka karanta haddasa abdullah bin muhammad sannan akwai haddasa abdullah bin maslama mun karanta shi don haka yanzu an yi riwayoyi guda biyu ta uku za mu ci gaba حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا الأشأث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الجدر أمن البيت هو قال نعم قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قد سرت بهم النفقة قلت فما شأن بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ولولا أن قومك حديث أهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض وأن حديثي الإمام البخاري يروي شيشتك مصدد ابن مصرخد مصدد ابن مصرخد يتشي قال حدثنا أبو الأحوص يتشي أبو الأحوص يا ذن تدمو قال يتشي حدثنا الأشأص yace ash'asu ya zantar da mu anil aswad ibn yazid ya karbo daga aswad ibn yazid an aishata radiyallahu ta'ala anha qalat ya ji shi kuma daga ummul mu'minin aisha da Allah tabbata gare ta tace sa'altu an-nabiyya sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama anil jadri tace na tambayi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam anil jadri dangane da ginin nan da ya kewaye watan wani ɓangare na ka'aba za a ga wata katanga wadda ake cewa hijiru ta ɗan sa kusurwoyi guda biyu watan watan ta sa kusurwoyin nan ta rutsa su haka to wannan ginin wanda ya wuce kunkurun mutum ya wuce kunkurun mutum ba bai kai ga kafaɗa ba to wannan ginin shi ake cewa hijiru shin wannan ginin aminal ka'aba shine jadr jadr domin akwai riwayar da ya kira shi hijiru din shi karara ya fitar da shi fili ya fitar da shi fili wannan kamar riwaya abil ahwasi shehin musaddadin a jadr a riwaya shi ya ce aljadr أو الحجر بالشك sai kawo shi da shakku a waccan riwaya fa kaga nan kuma ya kawo shi kai tsaye sa'altu nabiyyi sallallahu ta'ala sallam anil jadri to a waccan anil jadri yace ko kuma awil hijri da shakka wajen abi awana kuma ta hanyar shaibani daga ash'ab al hijru bila shakkin kawai kamar yadda aljadri bila shakkin can ma akwai riwa shebani alhijiru bila shakkin akwai kuma wannan riwaya ta abil ahwasi a musnad na diyalisi diyalisi watan ya kawo shi da shakka hijiru ko jad duk dai shi din ne ake nufi wannan gini da ya rutsa kusurwoyi guda biyu na ka'aba to in ka wuce hajjirul aswad to kusurwa wadda ita ce ta biyu da ta uku to duk ya rutsa su haka to wannan kenan to sannan a je rukunul limani daga rukunul limani a dawo ga kusurwar da hajjirul aswad take kai shi to waɗancan dai ɓangarorin guda biyu akan kira su watan kusurwoyi shamiyai waɗannan kuma yamaniyai yamaniyai ake kiransu rukunul yamani da kusurwar da hajjarul aswad suke yamaniyai kenan wancan kuma guda biyu kuma su kuma ana kiransu shamiyai to saboda haka sai tana tambaya shin wannan ginin aminal baiti daga ɗaki yake huwa shi wannan ginin ana ce shi hijiru qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na am'i lallai daga cikin ka'aba ne qultu ummul mu'minin aisha radiyallahu ta'ala anha tace fama fama lahum lam yudkhiluhu min albayt to me yasa me su basu shigar da shi min albayt daga daki ba mana me yasa basu shigar da shi daga daki ba qala sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce inna qaumaki qassarat bihim an-nafaqa sani dai mutanenki ma'ana ƙuraishawa ƙasar bihimun nafaƙa watan nafaƙa ce ta yi ɗan ƙunci gare su kuɗin da aka tara gidauniyar da aka yi don a mai da ginin ka'aba sai kudin suka kasa to kasa wadda watan kudin ginin ka'aba ko mai da ginin ka'aba din yayi to shine ya kawo musu matsalar kasan yanzu abinda za a estimate din da za a hado hadda hijiru bai ɗaya da estimate din da in an ba ta hijiru din kaga za a dan samu sauki to shine yace nafaka ce ta kasa musu mana kudin aikin ya kasa musu fama sha'anu babihi qultu sai na ce fama sha'anu babihi murtafi'a ya rasulullahi to menene yasa naga ginin kofar ka'abar ta zama mai bisa tana da hawa ba irin sauran kohohi ba na dakuna ko sauran kohohi na masallatai ga su dab da ƙasa iyaka a hau to shi ne iyaka a shiga kawai amma me yasa wannan kofar take sama me yasa ta zama murtafi'an to shine annabi sallallahu ta'ala sallam yace mata fa'ala zaliki qaumuki liyudkhilu man sha'u wa yamna'u man sha'u abin da yasa suka yi haka mutanen ki quraishawa suna da manufa cikin yin haka sun yi haka ne domin sai wanda suka ga dama zai za su shiga a Ka'aba don in za a shiga sai an nemo tsani sannan a shiga kin ga in in in in sai an nemo tsani ba kowa zai shiga ba sai wanda aka yadda ya shiga wanda ba a yadda ya shiga ba kuma ba za a bari ya shiga ba amma sabanin in tana dab da ƙasa kowa zai iya shiga shigar za ta yi sauki eh shine fa'ala zaliki qaumuki mutanen ki sun yi haka ne liyudkhilu man sha'u wa yamna'u man sha'u dan su shigar da wanda suka so kuma su hana wanda suka so shiga ya shiga walaula anna qaumaki hadisun ahduhum bil jahiliya fa khafu an tunkira qulubuhum an udkhila al jadra fil bayti wa an ulsiqa babahu bil ard manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace ya Aisha shine ma'ana ba don mutanen ki basu dade da baro jahiliya ba basu dade da shigo musulunci ba shine walaula anna qaumaki ba dan mutanenki quraishawa ba hadisun ahduhum wannan riwaya kenan hadisun ahduhum da tanwini da raf'a ga hadisun ahduhum sai ya zama fa'idin sa wasu kuma suka a wata riwaya hadisu ahadihim da idafa watan ba dan mutanenki ba su dade da shigowa musulunci ba ba su daɗe da baro jahiliya ba fa kafa an tunkir qulubuhum ina jin tsoron kan zukatansu su yi rawa su kyamaci abin da zan yi shi ko in aka kyamaci abin da manzo Allah ya shiga hadari saboda manzo Allah sallallahu ta'ala sallallahu bil mu'minina raufur rahim mai tsananin tausayi ne duk abin da zai jefa mu'minai ya jefa musulmi cikin bala'i da hadari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kakkauce masa in an tuna shine dalilin da yasa manzo Allah yake wata irin baiwa nau'in baiwar da babu irinta in ya zube abu anan a saman tabarma mutum ya taho sai manzo Allah ya dintsa sai ya bashi in ya dintsa bashi sai samu ya zauna idan nabi ya taho kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba nabiyin na ɗazu sai an ƙara mashi bai ce wato ai kai ɗazu an baka don haka ka bari a ba wani sai maza Allah ya ba wancan da ya ba ɗazu sannan kuma ya ba wanda ya ba ɗazu sannan ya ba wanda ya zo yanzu na'am wannan shine al'ada annabi sallallahu alaihi wasallam in na uku ya taho annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba zai ba shi ba sai ya ba na ɗazu biyu ɗin nan sannan ya sake ba sannan ya ba wanda ya zo yanzu aka ce hikimar da ke ciki don kada shi mutum saurin bantuwa gare shi an ba shi ɗazu ya ji daɗi yanzu lokacin da za a ba wani sai ya ji zafi to in ya ji zafin aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin haɗari to don kai ya faɗa cikin haɗari bari a bashi yanzu a ƙara mashi ɗazu an ba shi a ƙara mashi don kai ji zafi za a ba wani don kai faɗa cikin haɗari to irin shi ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba don yana gudun kada muminai su fada cikin hadari ko musulmi su fada cikin hadari addinin su yi rawa wasu ma na iya ridda su ce to ai gashi nan ɗakin wannan ɗaki na annabi ibrahim gashi nan an rusa shi an ce addinin annabi ibrahim ne kaza kaza in suka faɗi haka in suka yi wannan itikadi za su fada cikin halaka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce gudun haka ya hana ya rushe Ka'aba ya maida ita akan asasin Annabi Ibrahim ma'ana ya maida ita akan harsashin da Annabi Ibrahim ya gina ta to kaji dalili yace falau walaula anna qaumaki hadithun ahaduhum bil jahiliyya fa akhafu an tunkira qulubuhum ina jin tsoron zukatansu su kyamaci ko su ki su inkari an udkhila al jadra shigawa ta hijiru in haɗe shi in shiga da shi filbaiti a cikin ɗaki za su kyamaci hakan wa an ulisi babahu bil ardi kuma in sauke ƙofarsa in dangane ta da ƙasa da na yi haka a wata riwaya da na rusa ka'aba na mai da ita akan asasin annabi ibrahim kuma in mata ƙofofi biyu wannan ƙofa ta shiga da wannan ƙofa ta fita to amma gudun gudun kada abin da zai faru na kadari ga zukatan musulmi shi yasa manzo Allah bai ba to da wannan ne malaman usul suka fahimci ba duk abin da annabi bai yi bane bai da kyau amma waɗanda suke yi wa addini watan watan sanin shanu sanin shanu ba sani ba ne wanda yake mai dukka da fahimta sannan kuma an gini mazhabinsu akan tadayiki kukuntawa a cikin addini shi ko babu kukuntawa a cikin addini wa ma ja'ala alaikum fi dini man haraj Allah tabaraka wata'ala bai sanya kukuntawa a cikin addini ba su ko sai suka sanya kukuntawa a cikin addini ga wasu abubuwa to daga nan ne malamai suka fahimci ba duk abin da annabi bai yi bane bai da kyau da yawa annabi na barin abu bai yi shi ba kuma abin na da kyau da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jam'in tarawih yana da kyau amma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya fito rana daya ko dare daya biyu ran na uku ko na hudu bai fito ba bai fito ba me ya hana fitowarsa ya ce ina jin tsoron in ci gaba da fitowa a farlanta muku in an farlanta muku za ku kasa in ko an kasa akwai matsala to gudun ka shiga matsala annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ki fitowa kaga kenan ba tarawi ba jabin tarawih bai da kyau bane amma tausai tausai na al'umma ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito to kaga wanda ya ce duk abin da annabi bai yi ba bai da kyau kaga yanzu manzo Allah fa ya fara ya bari kenan a irin wannan gurguwar fahimta ba fa wanda zai zo ya jibin tarawih amma da yake su sayyidina Umar ibn Khattabi ba su da irin wannan gurguwar fahimta da sayyidina Umaru ya taho sai ya sunnanta a ci gaba da jam'in tarawihi ya sanya su akan limami daya kuma gashi nan ana tai ana tai annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam ya tuna mun sha kawo shi ya miƙa hannu ya ga dabba gasashe haka ashe da mole ya miƙa hannu a bashi sai sahabbai suka ce rasulullah da mole ya miƙa hannu sai ya jaye hannun shi kaga anan ya miƙa hannu ya jaye hannun shi ya fasa kenan ko kaga abin da zai zo a tunani damo haramun ne saboda manzo Allah har yayi kudurin ya ci bai ci ba sai wani ya dauka ai damo haramun ne tunda annabi bai ci ba ai taka taka ai damo haramun ne saboda annabi bai taba cin damo ba ya ma yi kudurin ci ya fasa ka ce a a to sai sahabbai suka ce a haramun hu ya rasulullahi haramun ne ya ce a a ba haramun ba ne sai dai mu ba mu saba da shi ba a ƙasar mu am yakun bi ardina ba mu saba da shi ba a ƙasar mu kaga ashe annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bar abu adatan saboda al'ada yakan bar abu makhafata an yufrada don gudun kar a farlanta yakan bar abu irin wannan da karatu ya kawo mu akai na barin rushe ka'aba jin tsoron fitina jin tsoron fitina kaga kenan ashe annabi sallallahu alaihi wasallam yana barin abubuwa ba dan suna haramun ba a dan wasu dalilai ba haramci ba haka aka ce shi a ce wa abu haramun ne ba a kafa hujja da annabi bai yi ba a'a a kafa hujja dai annabi ya hana a samo hujja annabi ya hana nassi sarihi sahihi cewa annabin ya hana to a lokacin ne abin zai zama haramun amma mujarradin kawai annabi bai yi ba malaman usul abinda suke cewa ƙoƙuwar abin da ake fahimta cikin annabi bai yi ba abin ba dole ba ne in dole ne da annabi ya yi amma tun da bai yi ba abin ba dole ba ne ba wai a ce abin haramun ba ne ko kusa nabi sallallahu alaihi wasallam ce ina jin tsoron zukatansu an tunkira za su ki shigarwa ta an udkhila al-jadr fil bayt an inna madariyatun madariya ce ai idkhal al-jadr fil bayt kenan in shigarwa ta wannan hijiru a cikin daki in shigar da shi cikin daki to ina jin tsoron kada zukatansu su ki haka kuma in in in in, in dan fara mana in sauke ƙofarsa ta zamo ta ɗamfaru da ƙasa ba kamar sai an sa tsani ba to wannan shi ne wanda wannan no to sallam لنقلت البيت ثم لبنيته
ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام فإن قريشا استكسرت بناءه وجعلت له خلفا آل أبو معاوية حدثنا هشام حدثنا هشام
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا زاغ وجعلت له خلفا كما وترواية وجعلت له خلفا حدثنا أبيد بن إسماعيل يجي أبيد بن إسماعيل يا ظن تدمو قال حدثنا أبو أسامة يجي أبو أسامة يا ظن تدمو عن هشام يا كرؤو هشام عن أبي يا كرؤو بابنشي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ya karɓo daga umarina aisha da Allah tabbata gare ta ta ce qala li rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ce da ni laula hadathatu qaumiki bil kufri badan mutananki ba su dade da baro kafirci ba shine hadathatu qaumiki bil kufri lanaqadtu al baita da na rusa ka'aba ثم لبنيته على أساس إبراهيم sannan in mai da ginin ta akan harsashen da annabi Ibrahim ya gina ta alaihi salatu wassalam fa inna quraishan istaqsarat bina'a haqiqa quraishawa sun takaita bina'ahu ginin Ka'aba waj'altu lahu khalfan tunan a riwaya ta ce waj'altu lahu khalfan zai zamo adafi ne akan thumma labanaituhu in gina ta akan harsashen da annabi Ibrahim ya gina ta waje lahu khalfan in yi mata kofa kuma aka ce kofa ta baya ta hita kofa ta baya ta fita ya ce a kofa a gabas da kofa a yamma shine mahudar rana da mafadarta eh waja'altu lahu khalfan sai zama watan adafi akan summa labanaituhu ala asas ibrahima kuma summa laj'altu lahu khalfan don akwai riwaya ma da ta kawo da laj'altu kuma da na sanya mata kofa qala abu muawiya abu muawiya ce haddathana hisham hisham ya zantar da mu watan bisa kan wancan khalfan yani baban khalfan yani baban yace babi kenan cewa wannan qala abu muawiya ka wannan ta'liqi ne imamu muslim mana yankuwa ne daga wani isnadi wanda imamu muslim rahimahullah ya yi waslinta dama can kamar da aka sha bibiyar ta'liqatun al-imam al-bukhari duk inda ya ta'liqi za a ga imma dai mana can baya ya waslin abinsa yanzu bai da bukata to haka ya kawo shi mu'allaka haka ma in yayi ko kuma can gaba zai yi waslin abinsa da haka yanzu ya wadatu gabarin wasli din ko kuma wani littafi mutabar ya kawo shi mausulan da isnadin shi tiriyan tiriyan kuma an je can a littafin kama a ce muslim ya roce shi da isnadinsa ko bai haƙi ko ɗabarani ko wani dai daga littattafai dai mu'tabarai kuma an same shi can za a tar da shi akan sharɗin bukhari yake sharɗin bukhari ɗin yake to wannan su ne huskoki na ta'aliki na limamul bukhari duk inda ya ta'aliki don haka wannan cewa qala abu muawiya haddathana hisham khalfan yani baban to imam muslim ya yayi waslin sa ya waslin wannan riwaya laula hadathatu watan laula hadathatu ahdi qaumiki bil kufri lanaqaltu al ka'bata ولجعلتها على أساس إبراهيم عليه السلام فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولج ولجعلت لها خلفا وكاجش wannan ita ce riwayat da Imam al-Bukhari ya rawaita to جرير بن هازم جرير بن هازم حدثنا يزيد بن رومان عن عن عن قوة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن لولا أن قومك قومك قومك حديث أهل الجاهلية لأمرت بالبيت فحرم وأدخلت فأدخلت فيه ما ما أخرج منه وأن تقتله بالأرض وجعلت له بابين باب شرقيا وباب غربيا فبلغت به أساس إبراهيم فلذلك الذي حمل حمل حمل بن زبير رضي الله رضي الله عنهما على على أحد على أحد على على حد آية وشهدت ابن زبير حين حلمه وبلاعه وأدخل
هدمه وبناه
حلمه وبناه وأدخل فيه من الحجر حجري من الحجر وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأس كأس كأسنده الإبل كأصنمة الإبل توبشك حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا زيد قال حدثنا جرير بن هازم قال حدثنا زيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث أهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وعلزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما على هدمه قال يزيد وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل قال جرير فقلت له أين موضعه قال أريكه الآن فأ- فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال ها هنا قال جرير فحذرت من الحجر ستة أذرع wannan ba mu da shi Allah ya kawo shi kenan حدثنا بيان بن عمرو بيان بن عمرو يا ذن تدمو انجي امام البخاري قال يجي حدثنا زيد يجي زيد بن رومان يا ذن تدمو قال حدثنا جرير بن حازم يجي جرير بن حازم يا ذن تدمو قال يجي حدثنا زيد بن رومان يجي زيد بن رومان يا ذن تدمو wancan yazidu na farko yazidu ibn harun yazidu ibn harun wannan kuma na hudu yazidu ibn ruman wancan yazidu ibn harun na'am قال حدثنا زيد شين يزيد بن هارون قال حدثنا جرير بن هازم وانكم جرير بن هازم يا زن قال حدثنا زيد بن رومان عن أروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال hakika annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce in ji umul min aisha qala laha hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da umul min aisha ya aisha laula anna qaumaki hadithu ahadin basu dade ba ma'ana zamanin su sabo ne ma'ana basu dade ba bi jahiliyatin da baro jahiliya rabansu da jahiliya ba a dauki wani lokaci mai daɗaɗe ba la'amartu bilbaiti da na umarni bilbaiti fahudima in ba da umarni a kan ɗaki a rusa shi fa'adakhaltu fihi ma ukhrija minhu in shigar da abin da aka batse wajen ginin shi ƙuraishawa suka batse shi wajen gini in an tuna dai farkon babin mun ji tarihin ginin ka'abar da gine-ginenta da mai da gininta da aka yi da wace shekara ƙuraishawa suka mai da ginin ka'aba to duka mun ji wannan to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa adkhaltu da na shigar da abin da aka ware aka batse shi minhu daga cikin ka'abar ba shigar da shi bane in shigar da shi wa alzaqtuhu bil ardi kuma in dan fara kofar sa da ƙasa kofar sa ta yi dab da ƙasa ba wadda sai an sa tsani ba mai bisa wa alzaqtuhu bil ardi waj'altu lahu babaini kuma da na sanya masa kofofi guda biyu baban sharqiyyan wa baban garbiyan kofa ta gabas yi mai kofa sannan kuma in yi madaki kofa a yamma fa balagtu bihi asas ibrahim kuma in zan yi ginin sai an tona an tona an cimma asasa harsashin da annabi ibrahim ya gina ka'aba akan shi to kaji حين فبلغت به أساس إبراهيم فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما على هدمه wannan shi ne ya sanya ya ɗauki abdullahi ibn zubair a cikin watan rusa ka'aba hina hadamahu eh lokacin da ya rusa ka'aba da aka yi ce wa hadha allazi fa dhalika allazi hamala ibn zubair radiyallahu ta'ala anhu ala hadmi a bisa rusa ka'aba قال يزيد يزيد بن رومان يتي وشهدت ابن الزبير ناهل ارتي عبد الله بن الزبير حين هدمه لوكتين دي روسا كعبة وبناه يساك جدد جنن تا وأدخل فيه من الحجر يشقد واتن من الحجر دقا واتن حجر يشقد دقا حجر وقد رأيت أساس إبراهيم ألوكة ناقة wancan foundation din harsashen da annabi ibrahim ya gina ka'abar a kanta na gan shi wa qadar aitu asasa ibrahima hijaratan ka asnimatil ibili shine ko watan hijaratan wasu duwatsu ne da kasan tozayen raƙumma haka sun ɗan yi tozo tozo haka to haka sai da muka cin musu wajen da ana gina sai da aka cin musu قال جرير جرير بن حازم يجي فقلت له نتي دشي أين موضعه نتي دشي يزيد بن رومان با أين موضعه إنا بجرن ولي قال يجي أريكه الآن ظننا مكشي ينزو فدخلت معه لحجر سينشق حجر تارد شي فأشار إلى مكانه دومن lokacin da aka ƙari ɗin to daga baya da mulki ya canza sai aka cire ƙarin aka sake mai da ita da yadda take aka cire ƙarin aka sake mai da ita da yadda take to shine sai ce sai muka shiga hijiru dan fa dakhaltul hijra fa dakhaltu ma'ahu al-hijra fa ashara ila makanin sai ishara zuwa ga wani bigiri fa qala yace ha huna anan qala jarirun jariru yace fa hazartu min al-hijri sittata azru'in sai na auna da awo kamar da wani kyalle ko da wani tif shi ne hazar fahazartu sai na auna min alhijir daga hijiru sittata azru'in zira'i shidda zira'i shidda shi an ka bace kenan sittata azru'in kuna ku ya ce wani hawahu auna hawahu ko makamancinsa lallai mu ba mu da wani hauhu babu shi au na hauha ko makamancinsa babu fadlil harami wannan babu kenan na girma da darajar harami yanzu ita makka ake maganar darajarta makka gaba ɗai da ka'aba to shi harami in an ce harami to ya game fagarin makkat hadda kewaye bisa kan hududu hudud shi harami iyakoki gare shi kamar yadda za mu ji kamar da shau khalilu can a muktasar ya faɗi iyakokin harami ɗin sai ce daga jidda mil kaza ta hanyar madina mil kaza ta hanyar kaza mil kaza to haka ya fitar da hududul haram to shi ne kamar yadda al'imamul azurki azurki ya yi watan akhbaru makka littafin shi akhbaru makka to wannan akhbaru makka a ciki yake magana hududul haram ya ce haddin harami ta hanyar madina dunar tan'im sannan kuma watan ta hanyar madina mil uku ne ma'ana in an ɗauki hanyar madina da an yi mil uku to an kai iyaka harami madalla in an bi hanyar yaman da iraq sab'atun mil bakwai hanyar yaman in an kama hanyar yaman to sai an yi mil bakwai to iyaka harami ke ta hanyar jidda asharatu mil goma ta hanyar jidda ba aka ya kawo shi to falalau wannan harami din da darajar da Allah tabaraka wata'ala ya kunsa a ciki da falalar da ya bashi wa qaulihi ta'ala da fadarsa madaukakin sarki ma'ana adafi ne akan babu fadlil harami wannan babi na magana akan fadlil harami wa qaulihi wa qaulihi ta'ala kuma wannan babi na magana akan faɗarsa maɗaukakin sarki inna ma umirtu an a'buda rabba hadhihi albaldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay wa umirtu an akuna min almuslimin inna ma da faɗarsa tabaraka wata'ala da yake cewa inna ma ke bi umirtu an umurce ni ne an a'buda ma'ana an abu da in ci gaba da bauta ma rabba hadhihi balda ubangijin wannan gari wannan balda gari an abu da in ci gaba da bauta in shine ma'ana ba yankewa ba fashi ba canzawa shi ma'ana in ci gaba domin irin na ya ayyuhal ladina amanu aminu ne ya ku waɗanda kuka yi imani aminu ku zarce ku doge akan imani ba aminu kuma ku yi imani ba ai ba a ce musu ya alalin amanu ba sai da suka zama masu imani sai da sai da aka samu amanu sannan suka zama ya alalin amanu to to kaga ma'anarsa ku doge akan imani inna ma ke dan umurce ni in ci gaba da bauta ma ubangijin wannan gari allazi harramaha wannan da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta ta ya sanya ta hurumi allazi akwai riwaya allati allati haramaha walahu kullu shay'in komi lahu nashi ne subhanahu wa ta'ala wa umirtu an akuna minal muslimin wa umirtu an umurce ni an akuna an zamo minal muslimin watan daga cikin waɗanda suka doge suka tabbata a cikin makami na islam aka ce wa umirtu an akuna minal muslimin kaga ba musulunci wannan ba da ake nufi musulunci hawa hawa ne akwai islamul islam akwai islamul iman akwai islamul ihsan to ma'ana ya tabbata akan islamul ihsan wannan da annabawa ke roƙonsu wafati a kai wasu ka ce shi ne ba irin musulunci wannan ba ordinary musulunci wannan da annabi yusuf yake cewa rabbi qadataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fi ad-dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin to wannan shine irin shi ne wannan watan musulunci na sallama ma Allah a cikin jimla al'amuransa gaba ke da ba ka da naka komi ka miƙa wa Allah wannan matsayi ne shi ne makamul watan islamul ihsani kenan eh islamul ihsani kenan to shine wa umirtu ana kuna minal muslimin watan an umurce ni in zamo minal muslimin daga waɗanda suka miƙa wuya ga baki ɗaya su bil kulliyati zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala su ba su da nasu zabi ba su da nasu zabi wa qawlihi jalla zikru da kuma faɗarsa jalla zikruhu wanda sunansa watan ya girmama awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna ولكن أكثرهم لا يعلمون وتقيل وسوسك تجبه إليه ثمرات كل شيء بمبنش قراءة نكوي وسوسن كرنتا دا يجبه بالتحتية كوكما تجبه بالفوقانية دا فوقانية haka na faɗarsa ma'ana wannan babi har yanzu fa cikin tarjama ake wannan babi na magana kan faɗarsa mai tsarki mai girma da buwaya awalam numakkin lahum yanzu ba mu tabbatan musu ba watan haraman harami lahum gare su aminan amintacce ba a kisa cikinsa ba a zubinsa ba a kwacin mai dukiya dukiya cikinsa ba ilaihi samaratu kulli shay'in aminci da kuma gajin daɗin rayuwa duk inda wani watan fari yake komi nisan duniya shuka shi to zai sai an kawo shi makka saboda warzuquhum min ath-thamarati addu'a annabi ibrahim ya ubangiji ka azurta su min ath-thamarati daga 'ya'yan itace don haka sai ya zama tujiba ilaihi thamaratu kulli shay ko yujiba ilaihi thamaratu kulli shay ana kawo watan ‘ya'yan itacen kowane ‘ya'yan itace ilaihi zuwa ga makka rizqan min ladunna wannan arziki fa ne min ladunna da gare mu walakin na aksarhum la ya'lamun sai dai mafi yawan mutanen makka la ya'lamuna ba san wannan ni'ima da muka yi musu ba balle su tsaya su hankalce ta su gode mata shine ma'ana walakin na aksarhum la ya'lamun sai dai mafi yawan kafiran makka la ya'lamuna ba su ma san wannan ni'ima ba balle su tsaya su fahimce ta su gode mata Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama makka ko da watan da abubuwa waɗanda suke na ni'ima ‘ya'yan itace yadda ake cin su a makka yadda ake cin su a makka ko ƙasashen da ake yin su ba a cin su haka nan a makka kamar yadda ake cin su a makka saboda me saboda wannan addu'a ta annabi ibrahim alaihi salam Allah tabaraka wa ta'ala don haka yake faɗa shin ba su ne Allah ya ma wannan ba a walam numakkin lahum ba mu tabbatar da su ba muka ba su ƙarfi da iko ga zaunar da su a wannan harami aka ce dalilin sauka wannan watan kamar yadda nasa'i ya kawo cikin tafsiri haris ibn amr ibn nufalin ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي إن نتبع الهدى معك نتخطب من أرضنا يتي إذا مك بشريا تارد كي نتخطب za a fauce mu min ardina daga ƙasanmu ma'ana za a hana mu zaman lafiya za a rika kawo mana hare-hare za a kawo mana yaƙoƙa wannan magana da ya faɗa sai Allah tabaraka wa ta'ala fa anzalallahu azza wa jalla raddan alaihi sai Allah sauka ko kusa yin imanin su ba zai sa a rika kawo musu hare-hare ba sai Allah ta'ala ce aw lam numakkin lahum haraman amin yanzu ba su mance da mu ne muka tabbatar da su a wannan harami amintacce ba yadda muka ba su aminci a harami za mu ba su aminci ko ina yadda ba a taba su ba a harami ba inda za a taba su aw lam numakkin lahum haraman amin tujba ilayhi thamaratu kulli shay to kaji dalilin sauka wannan حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم فتح مكة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله لا يعضل شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطة ولا يلتقط لقطته لقطته إلا من عرفها وأن حديث علي بن عبد الله المديني أيضا تدم قال حدثنا جرير بن عبد الله عبد, عبد الحميد يجي جرير بن عبد الحميد هذا تدم عن منصور ya karɓo daga mansurin an mujahidin ya karɓo daga mujahid mujahid an tawus ya karɓo daga tawus ibn abbas ya karɓo daga abdullahi ibn abbas ya dalla tabbata ga dan da uban qalaici qala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yawm fath makkah annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗa rada kai fatu makkata inna hadha albalad harramahu allah wannan gari fa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya shi harami ya haramta shi ma'ana ya haramta shi za a zubar da jini a cikinsa ba ba za a kashe rayuwa a cikinsa ba ba za a yi zalunci a cikinsa ba ba za a yi kwace a cikinsa ba to ga nan dai abubuwa shi ne ma'ana harrama kaga nan aka ce za a iya tunanin to koko akwai karo domin za a cimma wata riwaya wadda ta bazzaru ce ita ma taka abdullahi bin abbasin radiyallahu ta'ala anhuma abin da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ibrahim alaihi salatu wasallam harrama makka annabi ibrahim ya haramta makka nan kuma an ce harrama ha harrama hullahu Allah ya haramta can ce annabi ibrahim nan an ce Allah to menene bambanci tsakani babu karo da juna aka ce babu karo da juna to ya kai ba karo da juna aka ce abin da ya sa Allah tabaraka wa ta'ala wani bi yakan yi magana da wasiɗa wani bi kuma yi magana ba wasiɗa irin Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah tabaraka wa ta'ala shi ke karɓar rayuwa lokacin ta in yayi kaga nan ya ce Allah shi ke karɓar rayuwa to wani wuri kuma sai ka ji ya ce qul yatawaffakum malakul mautin lazi wukila bikum mala'ikan mutuwan da aka wakala gare ku shine ya tawaffa ku yake karɓar rayuwarku to can an ce Allahu ya tawaffal anfus nan kuma an ce malakul mauti allazi wukila bikum ya tawaffaku wani wuri ya ce allazina tatawaffahumul mala'ikatu tatawaffahumul mala'ikatu kaga nan Allah ya ce mala'iku ke karɓar rayuwa can kuma ya ce Allah shi ke karɓar rayuwa to wannan dai magana ce da wasiɗa wani bi kuma ayi a cire wasiɗar ai duk abin da suka yi Allah ne ya yi su kamar wasiɗa ne dalili ne to irin shi ne wannan la yudalu ba a karyo shaukuhu kayar da ke cikin harami wala yunaffaru saiduhu ba a firgita saiduhu abin farauta harami da haka wanda ya firgita ta taje ta fada ko lambatu ko ta fada mota ta kashe ta to sai ya biya sai ya biya jaza'u saidi saboda mi saboda yayi ta'arrudi haka watan shehu khalilu a muktasar yace ta'arrudu barri ta'arrudu barriyin kaga da da da kashewa da tara-tara dabba ce ta farauta sai ta taso a guje mai farauta ta ko kucewa ta yi yana taraman taraman taraman taraman to in ka tara mai kana mai harma da hajji to ka aikata abin da mai harma da hajji bai yi za ka yanzu in ya kama sai ka biya da za usaidi da za usaidi sai ka biya to gaba ɗaya sai ce ta'arrudu barriyin wala yana faru saidu shi ne ba a firgita saidu to balle farauta shi wanda an kace ba a firgita ai kaga shi farauta balle ne kamawa balle ne wala ta kitu luqdatahu kuma ba zai tsinci tsintuwar da ke cikin harami ba illa man arrafa sai wanda ya tabbatar da in ya dauka cikiya zai yi amma in mutum ya tabbatar da ba cikiya zai ba kai ya dauka ya laba wuce tara da na aka samu tamadalla tamadalla اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين